إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah da ya sake ba mu daman halarta a wannan majalisi don ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka shine al'aqidatul wasitiyya wanda yau muna ranar laraba ɗaya ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1443 wanda ya daidai da yau biyu ne ga watan biyu aihuwar annabi isa alaihi salam shekara 2022 kuma wannan ina ga shine darasinmu na shida wanda za mu tashi bayani ayoyi da malin ya kawo waɗanda suke tabbatar da hannaye ga allah ta'ala a cikin alkur'ani allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar makan shi hannaye wannan kuma a ƙarƙashin ayoyi waɗanda suka zo a cikin alƙur'ani mai girma shi ne mala ya ce wa ƙauluhu ma mana'aka
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطان ينفق كيف يشاء وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر na'am waɗannan ayoyi aya ta farko daga cikin ayoyin da suke tabbatar da hannaye ga Allah mala yace wa qawluhu da kuma faɗar Allah ta'ala ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي me ya hana ka ka yi sujada ga abin da na halitta shi da hannayena nan Allah yana magana da Iblis la'anahullah lokacin da ya ƙi ya yi ma'annabi Adam sujada ya ƙi ya yi ma'annabi Adam sujada a lokacin da Allah ya ce a yi masa sujada ya ce mala'iku su yi masa sujada fasajadu illa iblisa aba mala'iku gaba ɗaya sai suka yi sujida sai dai shi shaidan sai ya ƙi ya yi sujida to shi ne allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma iblis ma mana aka an tasjuda mi ya hana ka yi sujida lima khalaqtu bi yadayya ga abin da na halitta da hannayena kun ga ya ce bi yadayya hannayena wannan aya tana tabbatar da Allah yana da hannaye hannaye waɗanda suka dace da min da zatinsa wa qawluhu da kuma faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa qalat al-yahud ko wa qalat al-yahud yadu Allahi maghlula ghullat aydihim ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقالت اليهود يهوداوا سكتي akace yahudu a cikin asali ya samo ne daga faɗarsu da suka ce hudina ilaika ko aka ce ya zamanto suna ne na yabo sannan kuma sai ya zamanto bayan an shahi shari'ar su sai wannan sunan ya lizumce su ko da ko bai ɗaukan ko da ko babu ma'anar yabo a ciki kenan sai wannan sunan ya lizumce su asalin shi daga inna hudna ilaika ne mun shirye zuwa gare ka wani kaula aka ce a ambace su da wannan suna nisba ce zuwa ga yahuda bin yaqub yahuda bin yaqub alaihi salam yahuda wasu suna karanta shi yahuda ko kuma yahuda dan annabi yaqub aka ce wannan nisba ce zuwa gare shi to yahudawa suka ce yadullahi maglula hannun Allah makale yake suka ce hannun Allah makale yake ma'ana Allah bai saki kenan bai badawa suna siffanta Allah da rowa yana Allah ya kame hannun shi makale yake bai bada isassan abu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce gullat aidihim an makale hannayensu dai ba dai na hannu ba ba dai na Allah ba kuma wannan magana da suka faɗa wa Allah ta yi muni da haka walu'inu bima qalu Allah an ce su daga abin da abin da suka faɗa Allah ya la'ance su ya nisantar da su daga rahamar shi sai ce bal a yadahu hannayen Allah mabasutata ne shin huɗe suke buɗe suke yunfiqu kaifa yasha Allah yana ciyarwa ne yanda ya ga dama ya ba wani mai yawa ya ba wani kaɗan kuma ya hana mu wani amma hannun Allah ba makale yake ba kamar yadda suka siffanta Allah subhanahu ta'ala da wannan suffa wannan suffa su ce hannayensu ne an makale amma wannan magana saboda muninta Allah subhanahu ta'ala ya la'ance su ya nisantar da su daga rahamar shi idan kun ga Allah subhanahu ta'ala a nan yana ba da labarin cewa sun siffanta Allah da rowa kamar yadda suka siffanta Allah suka ce Allah talakka ne su ne mawadata. Ko? Ma'ana suna ne hannun Allah kulle yake, makale yake, to sai Allah ya maida musu raddi ya ce gullata aidihim. Kuma Allah an ce su daga wannan kiran ƙarya da suka jingina ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma da Allah ya ce su dai ne marowata cewa rowa da hasadan abu mai yawa wannan duka sufa ce ta yahudu ba za ka ga wani yahudu ba face ya hidu wani halittan Allah rowa ba yahude ba ya kowa rowa duk a cikin halittan Allah babu marowashi kamar ba yahude kakka ga cewa wai suna zuwa suna ba mutane wani abu ana ganin cewa a wai taimako ne a a walantar da ankal yahudu walan nasara hatta ta tabi'a millatahu yahudu ko nasara ba za su yarda da kai ba sai ka bi hanyar su in sun baka goma sai sun samu ɗari gare ka ko saboda haka aka mai da musu wannan raddi cewa hannun allah hannayen allah buɗe suke kuma sun Allah ya kai matuƙa wajen kyauta da bayarwa, Allah yana ciyarwa ne yanda ya ga dama. Ma'ana gwargwadon yanda ya ga dama, in ya ga dama ya yalwata, in ya ga dama ya ƙuntata. Allah shi ne mai yalwatawa shi ne kuma mai kamewa yanda hikimarsa dai ta hukunta. Shahid game da wannan ayoyin guda biyu, a cikinsu akwai tabbatar da hannaye ga Allah. kuma hannaye ne na haƙiƙa hannaye ne na haƙiƙa waɗanda suka dace da girman Allah subhanahu wa ta'ala ba wai kamar hannayen halittunsa ba wasu suna riya cewa abinda ake nihi da alyadu ma'ana ana nihin alƙudratu ko anni'imatu akwai masu fassara wannan maimakon su ce hannun Allah sai su ce a'a ƙudura Allah ko kuma ni'imar Allah suna cewa idan aka ce hannun Allah ke na asunfanta Allah da halittunsa tunda in an ce hannu kowa ya san yadda hannu yake wannan tawili ne fassara cewa da take batacciya kuma wannan juya alkur'ani ne canza ma'ana alkur'ani ne kenan cewa abinda ake nihi da hannu shine kudura da ni'ima inda ya zamanto abinda ake nihi da hannu shine kudura kamar yadda suke faɗa to da da Allah ya keɓance abin nan annabi Adam ya ce ya halicce shi da hannunsa da ya ce abin nan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ko Allah ya nuna cewa ya halicci annabi Adam da mi da hannayensa ko kenan da wannan ya ɓaci kenan saboda dukkan halittun Allah har Ibilisa Allah ya halicce su ne da ƙudurar shi kenan in ya zamanto haka menene bambanci ga annabi Adam da kuma Iblisa? Ko, amma don a nuna bambanci ga annabi Adam da Iblisa, sai Allah ya ce shi ya halicci annabi Adam da hannun shi ya halicci shi. Amma Iblisa da sauran halittu duka Allah ya halicce su ne da ƙudurarsa. Kun fayyakonu. to in aka ce ba hannun Allah ake nihi a nan ba kenan babu bambanci tsakanin annabi adam da kuma iblis da Allah ce lima khalaqtu lima khalaqtu bi yadayya abinda na halitta da hannuna ko kenan in ya zamanto an ce kudura ake nihi yana yiwa iblis shi ma ya ce wa ana khalaqtani bi yadayka to in haka ne ni ma ka halicce ni da hannunka in ya zamanto abinda ake nihi kudura ne in aka ce aliyadu abinda ake nihi da shi kudura ne kuma na Allah ya ce lima khalaqtu bi yadayya ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hana kai sujada ga abinda na halitta da hannuna ko halittan Allah da yayi wa annabi Adam da hannunsa daraja ce kuma wannan ya bambanta annabi Adam da Iblis to in aka ce a'a ba hannu ake nihi ba na haƙiƙa ana nihin ƙudurar Allah to iblisa shi ma yana iya cewa to ai ni ma Allah ka halicce ni da hannunka ko in ya zamanto ƙudura abin da ake nihi shine yadda ana ana nihin ƙudura da shi anan kuma inda a ce abin da ake nihi da ƙudura anan shi shine abin da ake nihi da hannu anan shine ƙudura da ya wajaba ya kasance kenan Allah yana da ƙudura guda biyu alhali kuma dukkan musulmi sun haɗu akan ɓacewar wannan magana cewa wai Allah ya yana da ƙudura guda biyu kuma inda a ce da aka ce an ni'ima abinda ake nihi da alyadu ni'ima ake nihi da ma'anar ta zamanto kenan Allah ya halici annabi Adam da ni'imomi guda biyu ko yana kaga wannan ita ma magana ce ɓatacciyar magana saboda ni'imomin Allah suna da yawa ba a iya lissahi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kuka ce za ku lissafe ni'imomin Allah ba ku iya kidaye su ni'imomin Allah yawa gare su wannan kenan to waɗanda su ne ayoyi guda biyu waɗanda daga cikin ayoyin da suke tabbatar da ni hannu ga ubangiji Allah subhanahu wataala haka a cikin suratul mulku Allah na cewa tabarakal ladzi bi yadihi mulku ko albarka ta tabbata ga ko kuma ta yawaita ga wanda mulki yake a hannun shi daga nan ma Allah ya tabbatar ma kansa hannu da kuma ire-irensu sannan mala ya ci gaba da karanta wasu ayoyi su kuma waɗanda suke bayani akan idanu suke tabbatar da idanuwa ga Allah Allah yana da idanu wa qawluhu shine da faɗarsa wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina ko yi haƙuri li hukmi rabbika ga hukuncin ubangijinka duk abin da zaka haɗu da shi na damuwa to ka yi haƙuri ka riƙe ranka ka hana rayuwarka game da abin da Allah ba ya so sannan kada ka yi raki ka tsara harshenka game da kuka da hushi ka tsara gaɓuɓuwanka game da waɗanda in wani abin ɓacin rai ya same su sai su ta dukan kumatunsu suna yanga suna yaga tuhahinsu suna sun ga arkani sun ga bala'i ka yi haƙuri li hukumi rabbika game da hukuncin ubangijinka ma'ana abin da Allah ya hukunta kauniyan ko shar'iyyan fa innaka bi a'yunina kai kana ƙarƙashin ganin duk abin da ka haɗu da shi muna gani shi ne ma'ana bi a ayunina ma'anarsa bi mar'aminna kana tare da ganinmu muna gani kuma kana ƙarƙashin tsaronmu kakka damu da dukkan cutarwar da maƙiya Allah kafirai suke maka ba za su kai gare ka ba wannan shi ne abin da Allah ke gaya ma'annab sallallahu alaihi wasallam ko kenan wannan duka wannan aya na tabbatar da mi Allah na da idanu waɗanda suka dace da mi da zatinsa da ya ce wa hamalnahu muka ɗauki annabi nuhu ala zati alwahin akan jirgi wanda yake ma'abuci alluna na katako waɗanda aka yi shi da su wa dusurin da kuma kusoshi waɗanda aka bubbuga aka kame katakayyan da su Allah subhanahu wata'ala ce tajiri bi a ayunina wannan jirgin na annabi Nuhu yana gudana a saman ruwa da ganinmu da kuma tsaronmu wannan jaza'an liman kana kufir mun aikata wa annabi Nuhu wannan ne da shi da mutanensa abinda muka aikata musu na tsiratar da su da kuma nitsar da maƙiya Allah wannan sakamako ne muka yi ma waɗanda muka nitsar da su cikin ruwan su ne kafirai waɗanda ba su yi imani da annabi Nuhu ba waɗanda suka yi musu game da al'amarinsa wannan sakamako ne muka yi liman kana eh? liman kana kufir ga wanda ma'ana aka kafirce ma shi ne annabi Nuhu wanda aka kafirce da shi aka yi musan umarninsa shi ne annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ko sai ya ci gaba da cewa
وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقوله أم, يحس أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون
نعم وقوله إنني معكما وقوله إنني معكما أسمع وأرى م. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى
سنن يتي وقوله دكما فدر الله ديك يتي وألقيت عليك محبة مني الله يتي سينا jefa soyayya a kanka sanka kuma daga gare ni gawa ga fir'auna wannan ana magana da annabi musa a lokacin da aka aihe shi allah subhanahu wa ta'ala yana nuna cewa sai ya sanya son shi ga halittunsa lokacin kuma fir'auna na yankan mutane ya'ya maza na bani isra'ila amma annabi musa ga shi gidan fir'auna sai allah ya sanya ƙaunarsa ga mata fir'auna walitusna ala aini dan duk abin da za a aikata maka a aikata maka shi akan ganina ala aini akan ganina ma'ana za a rene ka a ciyar da kai a kan ganina ina ganinka kuma ina tsare ka abinda ashahid daga cikin waɗannan ayoyin a cikin ayoyin akwai tabbatar da haƙiƙanin idanuwa ga Allah idanuwa waɗanda suka dace da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yi magana da lafazin ido wanda yake jingina shi zuwa gare shi wani lokaci zai haɗe shi mufrada ma'ana da cewa ido wani lokaci zai zo da shi majmu'a jam'i sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ma ta yi magana akan idanun Allah wanda aka suffanta aka jingina su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala suna masu yaba shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna rabbakum laysa bi'awar ubangijinku ba mai ido ɗaya bane laysa bi'awar mana ba mai ido ɗaya bane wannan alama ce ta mi ta dajjal ido guda gare shi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari cewa ubangijinku Allah ba mai ido ɗaya bane kaga wannan shi ma ya tabbatar da mai idanu ga Allah wannan kuma abin ne wanda yake karara cewa abin da ake nihi anan shine tabbatar da ido ko ba wai abin da ake nihi anan ba tabbatar da ijiya ɗaya ba saboda awar zahiri Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka game da wannan larabawan lokaci sukan yi zo su kaɗaita abu wanda za su jingina shi in za a jingina abu ga wani ana iya kaɗaita shi kuma ana iya masa tasniya kuma ana iya jam'in shi a ce idan wani in an ce idan wani ido guda ake ni ai ba ido guda ake ni ba ko tunda ba ido guda ne gare shi ba ko idanuwa a ce idanuwan wani ido nawa ne gare shi ido biyu ko a ce ijiya biyu to laraba wani biyin za su jingina abu ga mutum wani lokaci sukan yi ifradin shi ko kuma su yi masa tasniya ma'ana ko kuma su yi jam'in shi duka wannan yana daga cikin salo na larabawa wannan kenan kenan wannan kenan tajribi a ayunina da kuma faɗarsa da yake cewa awalam yarau an na khalaqana lahum mimma amilat aydina an'ama ko shin ba su ganin cewa mu muka halitta musu daga abin da hannayensu suka aikata an'aman dabbobi na ni'imomi wannan kenan faƙar sagat ƙulubu kuma wa in ta zahara alai har zuwa dai wannan kenan sai malam ya zo da ayoyin da suke tabbatar da ji da gani ga Allah shi ne cewa ƙauluhu da faɗar Allah ƙadi sami Allahu ƙaular lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir wa qawluhu qad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya am am yahsabuna anna la nasma'u سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقوله إنني معكم أسمع وأرى وقوله ألم يعلم بأن الله يرى دكما الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقل اعملوا فسير الله أمركم ورسوله والمؤمنون الله يتي لقد سمع الله قول التي حقيقة الله ياجي مغنر wannan ita ce khawlatu bintu sa'alaba tujadiluka da take jayayya da kai ya kai annabi ma'ana tana tana mai da magana kana faɗi tana faɗa a cikin sha'anin zaujiha mijinta wa huwa ausu bin samit shine ausu dan samit wannan kuma lokacin da ya mata zihari ya ce idan ya kwanta da ita kamar ya kwanta bayan ma'aifiyarsa shi ake ce masu hari wata shi ila Allah tana kai kuka ga Allah wannan duk lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata qadi harimci alaihi kin haramta akan shi sai ta ce mishi wallahi ma zakara talaqan bai ambaci saki ba sannan ma'ana ta ce ashku ilallahi faƙaci wa wahidaci ma'ana ina kai kuka ga Allah game da abin nan bukatata da kaɗaituwata wa annali sabiyatan sigara ina da ƙananan yara inda mamtuhum ilaihi da'u in na bar yaran nan gare shi sai su tozarta wa inda mamtum wa inda mamtuhum ilayya ja'u in kuma na ce in zo da su wajena sai su yi yunwa don ban iya ci da su in kuma na ƙale su wurinsa kuma za su tozarta saboda haka kenan ita tana neman gyara shi dai ya ce in ya kwanta da ita kamar ya kwanta da ma'aifiyarsa sai manzo Allah ya ce kin haramta ita kuma sai ta ce wallahi ma zakara talaqan wallahi bai ambaci saki ba da haka ina kai kukana a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ma'anar tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah sai ta dinga daga kanta sama tana cewa Allahumma inni ashku ilayhi ya Allah ina kai kukana zuwa gare ka Allah ya ce wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin wannan muhawara ta ku ka gani na Allah ya tabbatar maka shi ko ma'ana Allah yana jin wannan muhawara taku a cikin magana da kai da ita ya annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah sami'un basir Allah mai ji ne kuma Allah mai gani ne ma'ana Allah yana jin dukkan wani sauti kuma yana ganin dukkan halittunsa gaba daya kenan da, ma'ana yana daga cikin jumlar wannan ma jadalatka bihi hadhihi mar'a shine duk abinda wannan mata take canza miyau da kai Allah ya ce yana jin shi kuma yana gani wa qawluhu da kuma fadar Allah laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun haƙiƙa Allah ya ji maganar waɗanda suka ce Allah talakka ne sune suwa yahudu suna cewa Allah talakka ne wa hum aghniya wai sune mawadata wasu jama'a daga cikin yahudawa suka faɗi wannan magana a lokacin da Allah ya saukar da aya ya ce man zallabi yuqridu Allah qardan hasana wa zai ba Allah rance mai kyau sai suka ce ashe Allah talaka ne su ne mawadata tunda ana neman ramce a gare su talaka shine ke neman ramce da haka sai suka ce Allah talaka ne Allah ya ce ya ji wannan maganar da suka faɗa ko aka ce sun waɗi wannan ne dai su sanya shakka a cikin addinin musulunci da kuma faɗar Allah am ya hasabu na kaga nan Allah ya ce laƙar sami'a Allah ya tabbatar makan shi mi shi sannan ya ce am ya hasabu na ko ko suna tsammani an na la nasma'u sirrahum ba ma jin sirrin su ne abinda suka asarta suka yi a ɓoye suna tsammanin ba ma ji ne abinda suke asartawa a cikin kawunansu su koko suke magana da shi a asirce a wani wuri keɓantacce wa najwahum da kuma gana wasu da suke a tsakaninsu in an ce annajwa shine suke cewa ma ya tahaddasu bihi insan ma'a rafiqihi wa yukhfihi an ghairihi an ghairihi abinda mutum zai zo ya hira shi da shi da abokin shi ya boye ma waninsa shine ake ce ma najwa Allah ya ce bala eh muna ji kuma mun sani mun ji kuma mun san da wannan wa rusuluna ladaihim yaktubun akwai manzanninmu suna ɗan waɗanda suke rubuta duk abin da ke zauwa daga mutane na magana ko aiki su ne mala'iku wa ƙauruhu da kuma faɗarsa da yake ce inna ni ma'akuma lalle ni ina tare da ku ko Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ma annabi Musa da ɗan uwansa Haruna wannan magana lokacin da ya aike su zuwa ga fir'auna ya ce innani ma'akuma ni ina tare da ku da tsarona da kulawata da kuma taimakona a gare ku asma'u wa'ara ina jin maganar ku sannan kuma ina ganin ina jin maganar ku ina jin maganar maƙiyinku shine fir'auna wa'ara kuma ina ganin matsayinku da matsayinsa wurin da kuke da wurin da yake da kuma duk abin da yake gudana tsakaninku Allah ta'ala ya ce ina gani wannan ta'alili ne na faɗar Allah da yake musu la ta khafa kada ku ji tsoron komi ku tafi kawai ku isar da saƙona zuwa gare shi da kuma faɗa Allah da yake alam ya alam shin bai sani ba shine Abu Jahal lokacin da ya hana manzo Allah ya sallah sai Allah ce alam ya alam bi anna Allah yara ko an karanta alam ya alam bi anna Allah yara shin bai sani ba cewa shi Abu Jahal bai san da Allah yana gani ba Allah yana ganin shi yana jin maganarsa kuma zai masa sakamako cikakke akan wannan karan aikin da ya aikata na hana manzo Allah ya sallah ko shi wannan me aka ce istifham da aka ce alam alam ya alam ma'ana littaqri'i wat tawbikh ne ma'ana kwankwasa masa ne da kuma me wulakanta shi da wadansa da yake Allah zai yaraka wanda yake ganinka hina taqumu lokacin da kake tashi dan kai sallah kai kadai wa taqallubaka fis sajidina kuma Allah yana ganinka lokacin da kake sallah a cikin jama'a ko kana mai ruku'i kana mai sujida kana mai tsayuwa tare da jama'a innahu huwas sami'u lalle Allah shi mai ji ne ga abin da kake faɗa al'alimu kuma masani ne game da shi da kuma waɗansa wa qul i'malu Allah ya ce ka ce ku yi aiki a karanta shi? ai
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
sannan ya ce wa ƙoli imalo ka ce musu ku je ku yi aiki ka gaya ma muna hukai cewa ku yi aiki imalo ku aikata abin da kuka so ku ci gaba a kan ɓannar taku kar ku yi tsammanin wannan abin yana ɓoyuwa ga Allah fasayar Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah zai bayyana aikin ku ko Allah zai bayyana aikin ku ga mutane fasayar Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah zai bayyana ayyukan ku da manzansa da kuma masu imani ma'ana za a ga ayyukan ku tun a nan duniya wasa turaddona kuma za a mai da ku bayan mutuwa ila alimil ghaibi zuwa ga masanin fake masanin boye shine Allah wa shahadati da kuma bayyane wa yunabbi'ukum sai Allah ya ba ku labari bima kuntum ta'maluna da abin da kuka zamanto kuna aikatawa Allah subhanahu wata'ala zai saka muku akan wannan abinda a shahid daga cikin waɗannan ayoyin a cikin waɗannan ayoyin an siffanta Allah da ji da gani Allah ta'ala yana ji yana gani ji da gani kuma na haƙiƙa akan abin da ya dace da shi kuma Allah ya tsarkaka game da siffofin halittu siffofin Allah ba irin na halittu ba ne ayoyi waɗannan ƙarar suke a cikin tabbatar da ji da gani lokacin da ya zo a cikin waɗannan ayoyin tabbatar da ji ga Allah da lafazi na madi da kuma lafazi na mudari'i da kuma ismul fa'il ko sami'a yasma'u sami'un sami'a fi'lu mada madi yasma'uha fi'lu mudari sami'unha ismul fa'il ko baya inganta a cikin maganar larabawa a ce wa a ce ga wani abu huwa sami'un basirun face wannan abin sai in ya zamanto yana ji yana gani wannan shine asali kenan ba za a ce ba jabalun sami'un basirun ko ba a cewa wannan dutse mai ji ne mai gani ne saboda asali dutse yana ji yana gani baya gani da haka ba a cewa sami'un basirun sai dai ga abin da ya dama yana ji yana gani saboda wannan mustahil ne a ce dutse yana ji yana gani sannan sai Allah ya tabbatar da ayoyi waɗanda suke tabbatar da almakar walkaid lillahi makirci da kaidi ga Allah yadda ya dace da mi da zatinsa shi ne Allah ya ta'ala shi ne malaci wa ƙaunar wa huwa وقوله وهو شديد المحال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا
to shine malam yake cewa wa qawlu da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa shi Allah shadidul mihal Allah subhanahu wa ta'ala mai tsananin kaidi ne al mihal shine suke cewa al mihal fil lugha shine ash-shidda tsanani ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala shadidul kaidi Allah mai tsananin kaidi ne shi yasa azzajjaji yake cewa ana cewa ma halattuhu mahalan idza qawaitahu hatta yatabayyana ayyukuma ashad kenan ana amfani da wannan kalma a lugha cewa tsanani shine ibn al-arab yake cewa mahal shine al-makri makirci ma'ana Allah mai tsananin kaidi ne game da suwa game da waɗanda suke maƙiya Allah duk lokacin da suka shirya wani makirci ko wani kaidi to Allah subhanahu wa ta'ala kaidinsa da nashi makirci ya hina su tsanani da haka wa ƙauluhu da faɗarsa wa makaru wa makarallahu wa makaru ai kafin rai sun yi haɗin kai suka yi taron dangi suka shirya makirci akan kashe annabin Allah Salih. Ko? Wa makarna wa makaru wa makar Allah shi ne suka shirya suka yi taron dangi suka shirya makirci don mi kashe annabi Allah Saleh wa makarallah Allah subhanahu wa ta'ala ya maida musu wannan makirci nasu ma'ana Allah ya kama su da makircin da ya huce nasu ƙarshe ba su kai labari ba wallahu khairul makirin Allah shi ne fiyayyen makirai ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala shi ne fiyayye wajen mai da makircin masu makirci wannan kenan sannan sai ya ce innahum wa makaru suka shirya makirci makran makirci wa makarna makran mu kuma muka saka musu da irin wannan aiki nasu muka hallaka su muka tseratar da annabin Allah wahum la yash'uruna alhali ba su sani ba da irin wannan shiri namu wa qawluhu da kuma fadarsa innahum lalle su kafiran qurayshawa yakiduna kaida ma'ana suna yin makirci makirci ko dan bata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi na addini na gaskiya wa akidu kaida ni kuma ina musu talala ina saka musu akan wannan makircin nasu in kama su akan rudi alhali ba su sani ba abinda a shahidi daga wannan ayoyin a cikin waɗannan ayoyin siffanta Allah da almakru wal kai ma'ana Allah subhanahu wata'ala mai sakawa ne game da makircin masu makirci sannan kuma Allah mai karewa ne daga kaidin masu kaidi jingina wannan ga Allah subhanahu wa ta'ala haƙiƙa akan babansa saboda in an ce almakru shine isar da abu sadar da abu zuwa ga wani ta hanya ɓoyayya kenan nan da aka jingida makirci da kaidi ga Allah ba wai ana nihin Allah makiri ba ne ko kuma Allah mai kaidi ne a'a Allah zai isar da wannan makircin da suka shirya da kaidin da suka shirya Allah subhanahu wata'ala zai yi ƙoƙarin mi abin da ɗin shi saka musu da irin shi ta hanyar da ba su sani ba Allah subhanahu wa ta'ala zai saka musu sakamakon wannan makircin nasu ta ɓoye wannan kenan shi ne Allah zai sadar da wannan zuwa ga wanda ya cancance shi wannan ukuba ne gare su yana kaga farko abin zargi ne na biyu kuma abin yabo ne da haka Allah subhanahu wa ta'ala yana aikata daga wannan abin da zai zamantowa godiya yabo a gare shi kuma adalci ne da hikima ga ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yana kama azalimi da fajiri ta inda bai tsammani wannan shine ma'ana almakru ma'ana da kuma alkaidi wanda aka jingina ga Allah subhanahu wa ta'ala ba kamar yadda azzalimai suke aikata wa bayan Allah ba ba haka ake nihi ba da haka Allah subhanahu wa ta'ala bai siffanta kanshi ba da kaidi da makirci da yaudara sai dai ta huskar mai sakamako ga wanda ya aikata ga wani gaskiya to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala zai saka mishi da wannan makircin nashi ta inda bai tsammani shi ne ma'anar almakru jingina makirci ga almakru da alkaidi ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka kenan a nan shi ne jingina alkaidu wal makru da makamantansu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan aka ce yana daga cikin itlaqul fi'li alaihi ta'ala ma'ana itlaqin aiki ga Allah shi kuma an ce alfi'lu awsa min al-ismi ko fi'li ya hiyalwa akan suna saboda haka atlaqa Allahu ala nafsihi af'alan Allah yayi itlaqin ayyuka ga kanshi lam ya tasamma min habi asma da haka bai sunantu ba daga cikinsu da sunaye wanda yake na alfa'il da haka sai ma'ana kaman arada sha'a walam yusammi bil murid wa sha'i sai ce arada wa sha'a to haka makrun wa yamkuru wa akidu kaidan wala yuqalu al makiru wal ka'idu ba a cewa Allah makiri ne ko kuma mai kaidi ne a'a wa akidu kaida kenan kaga nan ma'ana Allah yana mai da sakamakon makircin masu makirci ta hanyar da basu sani ba da kuma kaidin masu kaidi ta inda basu sani ba da yodara da mai da sakamakon masu yodara ta inda basu sani ba ba wai Allah shi ma mai yin irin abin da suke yi bane na kaidi ko kuma makirci Allah ya tsarkaka da wannan a nan ya kamata mu kwana kuma insha Allah abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada kusa kuran da muka yi Allah ya himana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh